kai waya daga shekunai wanda ake ganin su a ba daidai ba ne ka tsaya da wayar da wanda da abin da ce ba. To, a kan kamar ito hadisi daga kowane malamin shi daga shi shekunan naka
wanda al'arzahu mukaddam sai a sanya wanda yake ya fi ja a cikin su ya zama shi za a fara gabatarwa sai ka fara gabatar da wanda yake ya fi ja a cikin
muharrari su a ka tsaya ka rere ka tsaya ka rere ba ka saka ce za ka takaita bisa waya daga shehi daya domin a ce shehunan naka sun ƙididdiga a yakin ya fi yawaita ka'ida shi ya sa wasu malamai yadda sahawi ya kawo a shafin alfiya ke na ita a cikin wasu malamai suka ce wani misalin mun yake ruwaya da kama da ni daya wannan ruwaya ta daga shefi ɗaya ne kamar mutumin da yake da mace ɗaya ne wanda yake da mace ɗaya kuwa da a ce za ta tana cin jinin haila aiki ke nan sai dai ya jira ba kamar da ruwaya daga shefi idan ya zama an samu wata mishila a hanyar wannan shi sai zama ya yi naka gaba ɗaya ce amma idan yin ruwa daga shekunne da yawa to ko da an samu mishila a hanyar ɗaya daga cikin su ai hanyar sauran sa ta hanyar sauran ba a rasa wacce za ta kai ba to ya ka zaɓi hadisi wanda yake ali maɗaukaki wato wanda sinadarinsa ya samu kwanzuwa da ɗaukaka kuma ya zama ba mai dogon matani ba saboda ka ɗau hadisi mai dogon matani sai ta yi a zama ɗaya ba za ka iya zama bayani a kai ba shi ya sa ka zaɓi wanda yake mai gajeren matani zaɓen wanda yake gajeren matani yana da fa'idodi ɗaya daga cikin fa'idodin shi ne cewa ta iya gama bayani a kansa a mazauni ɗaya abu na biyu su ko masu bi za ka iya sauran haddacewa amma ka dawo musu matani dogo yaushe za ka haddace ɗaya kuma ka musu bayani da zano rabi da rabi ba lalle wanda ya samu halarta ko wanda ka samu halarta majalisin illa ina ka wannan karar a ce a ma sun samu ba sai ya zama su tashi da ilimi rabi sun yi bangaren bayani a kai amma ba su ji ƙarashen bayanin ba to kuma irin wannan su da yawa ayyukan haifar da matsala da hankalu shi da ya ji rabin da ya ji ƙarashen mai ce zai tsoron bayan ko kafin ya zo ya kamata ko ya waje ba a ce ya ji ƙarshe. To, sannan ka bayyana dalilin da ya sano ya sa ya zano ali, ka bayyana dalilin zama wa wannan hadisin ali da kuma ingancinsa, kai bayani ne kan ingancinsa. Me yasa aka ya zama ingantacce? To, da kuma yadda ake rabaɗinsa da yadda rabaɗinsa yake siffar a wato yadda ake kiyaye shi yadda ake faɗa kowane lafazi a cikin lafazansa ka faɗa abin da yake mai rikitarwa a cikin isnadin hadisi in akwai wata magana wadda ciki wadda ta yi wasu ba za su gaggawa fahimtar ta ba to ka za kai musu bayani a ciki don kasi mata bahaguwar fahimta ya zama fada cikin wani rikici na addini ya zama kai ne ka sarauta a maimakon ka kara musu ilimi ya zama ka jefa su cikin wata rigima ne to ka kiyayi irin wannan to ka faɗi illar hadisin akwai illa idan yana da illa ko a wata hanya daga hanyoyin da aka rawaito shi akwai illa sai kai bayani a kai kai wanda zai illahin hadisi ka kiyaye kawo hadisin da zai iya rikita kwakwalwar ɗalibai ko amma za ka kawo musu ka kawo musu wanda fahimta su za ka kai gare shi amma ba ka ce za ka rawaito musu hadisi wanda ta yi da kunshi wasu kalmomi mushkilai ba ka kawo musu hadisi cewa Allah yana tafiya shi ke nan ta yi musu waƙa hanyar cewa ko kuda Allah da tafiya tafiya yake sosai kamar kama suna tafiya yana tafiya kaga kenan an wada haguwar fahimta an tashi aya ta qur'ani zai ta kalli shi shehu zai ta kalli shi shehu Allah zai tafiya ne tafiya da yaro waɗannan hadisan ko irin wannan ayoyin da suke kuma wai a kaza su gina tarbiyya ko aƙidar amawa a ce a kan haka za a gina tarbiyya amawa ko a kan haka za a gina gida ba a lusu ne ya zo da shi ko lusu ne ya zo da lusu ba to da Allah lusu ya zo da shi ya dace ka faɗa musu su kuma yadda kake kokarin ka ɗora su cewa haka ma'anar take haka ɗin ne ma'anar kuwa haka ɗin ne ma'anar ko ko kai ne dai a fahimta ka gajera kake ganin haka ɗin ne to kamar su ko kuma ubangiji ta bara ko ta'ala ta shi yasa bai haƙi ya ruwaito hadisi a cikin shu'abul iman daga ma'aikatan ma'aikatan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce cewa idan za ku faɗa mutane hadisi to ku ce za ku faɗa musu hadisin da zai zamo bako gare su ko fahimtar sa za ta wahalar kuma imamu muslim ya rawaito daga alamin mas'ul Allah ya ƙara jari ya yi alamin mas'ul ya ce ba yanda za a faɗa mutane magana da ta tallake hankalinsu sai ko haka ɗin ya zamo fatarwa ga wasu a cikin da magana da za ka faɗa mutane ka dubi hankalinsu ka faɗa musu wanda ba san da ke hankalinsu ba. To, ko haka nan ka kiyaye wanda zai rinka nuna rangon a da sanar ba. wasu da a irin wannan rabuwa ba su ke nemo ba. Lai a ce sun sun kowa kawo sofi a addini. tsarin malamai cewa akan na irin waɗannan do Allah ya yi su ka nuna mutane a kan irin wannan an ce ka raba su da addini sai zama ka raba su da addini da an rasa hadisi ta yi ba a kan babu ma ke magana ba cewa ai dan ka ji kiran sallah kana cin abinci ka fara cin abincin ka sai ka ce ko a ramadan ne kenan don kana cin abinci ka ji kiran sallah ka ƙara sa to Allah wannan ya dace da faɗin Allah wasu wasu wasu rabu a tata mai yana kuma hajjarar min hajji da salim da salim Qur'ani ya faɗa amma haka kawai kuma malamai masana suka ce ai gaba ɗaya ma shi wannan hadisin akan babun sallah ne yake magana ba babun azumi ba da ba da cin abinci sai ka ji ana kiran sallah lokacin da ka je ajiye cin abinci wajen sallah yanda ai ka je da yunwa cikin sinadari ka kasa nutsuwa a cikin sallah ka sa ka kara cikin abincin kaji ka yi sallah in Allah ya sa ka cikin jama'a ko makarta ko kai kaɗai ne ka yi ka je cikin ka yana kogi kana sallah shi ne mana da ake yi a hadisin amma kawai aka ɗauko a kame da shi wani waje wajen a nuna wa mutane cewa ai za a iya kawo musu ruhusa za a iya kawo musu ruhusa na ka duba bayanin da misalin azumin mawlud ya yi a kan hadisin ya yi bayani kwarai da irin fahimtar malamai a tare kuma da hukuncin hukuncin a rigingimu da suka abu tsakanin magabata to ka kiyaye kawo wannan labarin ba daidai ba ne yake yadda shi ma da yaran za ka samu fatattu wanda suke ta kokari har ma ba wanda ake kokarin tsorawa aka irin yara kanana yara a ta nuna musu wani ba abin da sai na umar yau fatima ba abin da aka yi za a gane ne ne ba kan kome da aka tuta wa matasa kafa da manyan kasuwa a raba su da addini to wazuhuru hadisan da suke magana a kan tsantsani a wula duk suka fi dacewa a kawo a wajen ingani illa iyaka yadda malamai ta faɗa a bisan da su taɓa dacewa amma a yanzu kuma mun shiga wani irin hali ana fama da samari wanda ba sa son su ne wasu a cikin tattalin da fakewa ma da irin wannan halittar cewa mai duniya ma da kake kira ta tashi su sa tsayin ya ka su nema abin da an ce a sun sani a cikin ta ta sai da zama tsayawa faɗa an ce irin wannan halittar wani lokacin sai ya bayi zuwa mummunan fahimta wanda tsantsanin da ake faɗa a duniya ba wai ta zamo ba ta hannunka ba ko ka bari ta kuɗi ce ma ba shi ne tsantsani a duniya a tsantsani a duniya shi ne ka sarrafa ta inda aka je ka sarrafa ta kai ya zamo ta fi ƙarfinka har ka ta ka sarrafa ta inda aka ce ka sarrafa shi ne tsantsanin amma ba ka bari ta kuɗi ce ma ba ka kwanke fagila ne don ka tashi bacci ya sai ya iya ashe ka kace kai mai amma dan Allah ne ko mai salati ne ka ɗauke ne ko ka ɗauke na shi masu harka suna can suna harka magana ka ce ai kai tsantsani kaji duniyar ne eh kada a shaga wannan ba haka tsantsanin yake ba ba haka tsantsanin yake ba wa kai ji ma a saka lahu gyara lahi ga ta ba don sanasi baka min duniya eh ba na don sanasi baka min duniya kamar yadda mutum zamfara ya zo ya gama ciniki kai kana gida kana rogo ka ce wai kana tsantsani ina a wannan ba tsantsani ne to haka nan kuma da manyan ɗabi'u a kula da wato a wajen kimiyya'i a rinda kawo hadisai da za su nuna manyan ɗabi'u wanda wannan su muka kuka sama a ne saboda tsarin tarbiyyar mu musamman wajen kyawun ɗabi'u abin kullum baya kullum baya ke wajen ladabi wajen kula da alkawari wajen abu tsari wajen abu tsari kullum a wasu gani yake ai ba da lafiya abu tsari ba ya iya kaucewa daga tsari kuma yanzu yana ta hanga ta hanga ce yanzu yana ta hanga ta aiko zo ne ya jawo aiko zo ne ya jawo to sai ne za ka mutum alkawari cewa za ka je kamar na'ibawa ko bakirawa ka same shi karfe goma za ka bar gida sai goma sauran kwata kana gane gaba daga cikin lungu cikin gari sai bayan goma zai kana ta tsoro ko ai gosu gosu ne ta san kuma a zo ana ce shi kansa ma'auni bane ne sanu alamar su yi basira wani wanke ma asira to na zo da za ka kawo ai ka san yadda ya dace eh na ka san yadda ya dace a ce ka tafi don ka dace da lokacin da aka yi a ce ka dace da lokacin eh amma da kan zo kake zama ka sai lokacin ya ya zo sannan ka ce za ka fito kuma ka ta hanzar to shi ya sa wannan yin ana buka a tsaya a kyautata ɗabi'u a san cikawa da alkawari a san rukon amana a san bin tsari a san yin ladabi a san yin ladabi to a san kawaici matsayin kawaici a musulunci mutane da an kawai surutu abin da mutum ya dace faɗa ma da abin da bai dace ya faɗa da wanda ya dace ya magana da wanda bai dace ya magana a waje duk sai kowa a ce sai ya yi to a wula suka sarata fililla a wajen yin shirka da ne da sarki daga mawar malamai da cika in sha'a imla'in naka da kawo wata waka ne kai ba a fahimta da labarai masu ban mamaki wanda yake ya kyautata ya iya sai ya fita halittun ga wanda yake shi bai iya ba wato kyautata wasa baka kai ba ko ko wanda ya haddace abin da yake ya fi muhimmanci yushigar ya zama a mai da hankali da haka shi shugila an fi kawo shi mabani lil mas'ul shugilar su bil amr damari na mai da hankali na gare shi a kai mukabala mukabala da illa kai mukabala da illa inda kai yayin da ka gama kai muhada malamin hadisi idan shi malamin illa malamin hadisi da illa ya gama to sai kai mukabala ka ga yadda bi ya faɗa haka ya zo a littattafai da sauransu don ka tabbatar da cewa ka karɓa daidai wa daidai to Gracias.